الفائدة الرابعة وتفائدة تهدو مالك واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم malaki ka sani kai mai karatu annan nau'al awwal nau'i na farko da muka kawo min siyagi salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sigar salati ga annabi nau'in farko da muka kawo haka kuma da nau'i na hudu kasan ya kawo nau'ikan salati ga annabi a jere tun daga na daya har zuwa na shida nau'i na farko shine allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنا شين نوعي نفرقه نوعي نهتكوا شين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan nau'i na farko da nau'i na hudu yace huwa ma allamahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabu shine abinda annabi ya koyar da shi ga sahabbansa lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da suka tambaye shi kayfiyar yi masa salati suka ce yaya za mu yi maka salati sai ya koyar da su nau'i na farko da nau'i na hudu kamar yadda muka karanto su yanzu kun gane da kyau wa qad istadalla bi zalika ala annaha afdalu kayfiyat fi salati alayhi sallallahu alaihi wa sallam yace dan haka ne istudilla aka kafa hujja bi zalika da hakan cewa wannan nau'i na farko da na biyu sune afdalu kayfiya mafificiyar kayfiya fi salati alaihi wajen yawa annabi salati idan matambayi ya tambaye ka wacce ce mafificiyar kaifiya dangane da yin salati ga annabi sai ka karanto masa nau'in farko da nau'i na hudu kamar da makaranta su idan an ce saboda mai sai ka ce saboda lokacin da sahabbai suka tambayi annabi yaya za mu yi maka salati ya sanar da su wannan kaifiya guda biyu abinda ko ya sanar ya koyar a matsayin an sa tambaya yayin da aka tambaye shi tsarin salatin to wannan shine mafificin salati kenan kun gane da kyau لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل domin annabi ba zai zaɓanta ba zai zaɓawa ba zai zaɓawa sahabbai ba haka ba zai zaɓawa kansa ba illa al-ashrafa sai abu wanda yake mafi daraja wal afdala abu wanda yake mafi sahabbai tambaye su suke annabi ko baya ha'inta al-umma lalle babu yanda za a yi a ce ga wani salati mai tsada ya koye ya koya musu wani wanda yake mara tsada ba zai yi ba domin annabi da kansa yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa a ban kasa illa kana hakkan alaihi an ya dulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiruhum min sharri ma ya'lamuhu sai ya zanto wajibi ne kan wannan annabin ya sanar da al'ummar sa mafi alherin da ya sani da ya dace da su ya kuma gargaɗe su mafi sharrin abin da yake gidan su yake babu wani annabi ba sai ya zama wajibi ne ya haka to sahabbai sun tambaye shi kaga dole zai wato kenan haƙƙi ne kansa ya sanar ke su abin da ke shine mafi kun gane manufar batun wa min thumma sawwaba an-nawawi fi ar-rawda annahu law halafa ala law halafa la yusalliyanna alayhi sallallahu alayhi wa sallam afdal as-salah lam yubirra illa bi tilka al-kafiyya mala yace wa min thumma don haka ne ma sawwaba an-nawawi fi ar-rawda imam an-nawawi yake cewa abin da yake daidai ya faɗi haka a cikin littafin sa rauda rauda fi salibina yace abin da yake daidai annahu law halafa da a ce mutum zai rantsuwa la yusalliyanna alaihi sallallahu alaihi wa sallama afdala salah da mutum zai rantsuwa ya ce wallahi zan yi wa annabi mafificin salati yace to lam yubirra babu yanda za a iya gaskata rantsuwan nan illa bi tilkar kaifiya sai dai in ya kawo wannan kaifiyar da mutum zai ce wallahi yau zan yi wa annabi mafificin salati me zai yi sai nauyin rantsuwarsa ya kawo wannan kaifiya ta uku a ta daya ko ta hudu sai shi ne mafificin salati da za ka kawo wani salati daban salatin sunajjina kaga rantsuwarka baka abin ba gaskata rantsuwarka ba ballantana ka kawo salatul fati kaga ba gaskata rantsuwarka ba ballantana ka kawo wani salati daban duk salatin da ka kawo ba ɗaya daga cikin nau'in da na farko da ba ka warware rantsuwarka baka abin da rantsuwarka ba ba gaskata rantsuwarka ba dan wannan shine mafificin kaifiya kun gane da kyau ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين إمام السبكي تاج الدين السبكي يجي cewa. lallai duk wanda ya kawo wannan kaifiya to ya yi wa annabi salati bi yaqinin ta hanyar tabbas in ka kawo wata kaifiya ba wannan ko ba tabbas cewa ma salatin kai yayi ko bai ba kun ji kuma ganganin malam wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha wanda duk ya zo da wani lafazin da ba wannan ba fa huwa min ityanihi bi salati al matlubati fi shakk to mutum ya zo da salati da ake bukatar sa yayi akwai shakka kun gane da kyau ma'ana da mutum zai yi wannan kaifiya salati daban ba wanda annabin ya koyar ba to babu da tabbas sun kai wa annabi salati akwai shakka kila kai salati kila baka yi ba dan baka kawo salati da annabi koyar ba li'annahum qalu suka ce domin su sahabbai sun ce kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati kana sai ce qulu ku ce اللهم صل على محمد وآله فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا sai annabi ya mayar da salatin sahabbai wanda zai zama karbabbe shine fadin su cewa kaza da kaza abin nan da ya sanar da su inda za su kawo wani abu baki ba sun bi umarnin annabi to haka duk wanda ya kawo wani abu baki ne wannan umarnin annabi intaha magana imamu nawawi ta kare magana tajuddin subki ta kare kaga shi nasiruddin albani idan ya kawo magana sai kafa hujja da malaman da suka gabata ذكره الهيثمي في الدر المنضود إمام الهيثمي يأمل وأن سجل التابع الدر المنظور ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة sannan da karshe ya ce mana abin da ake bukata dai zai iya tabbata ta hanyar kawo kowace ɗaya daga cikin kaifiyar nan guda bakwai da muka ambata amma dai maganar fifiko kaifiya ta farko da ta hudu ita ce mafificiya amma dukkan sauran idan kai kayi salati da annabi cikin nau'in nan guda bakwai da muka ambata amma da zan kawo wani daban wanda ba su ba to cewa kayi salati wannan akwai shakka ce kun bai wannan fa'ida al fa'idatul khamisa fa'ida ta biyar wa alam annahu la yushra'u talfiqu sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi as-siyaq ka sani ya kai mai karatu la yushra'u talfiqu sighati salatin wahida baya halatta cakuda sigar salati daya min majmu'i hadhihi as-siyaq a jerin waɗannan sigogi ka ciro wata kalma a siga ta farko wata kalma a siga ta biyu wata kalma a siga ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai ka gina salatin ka daban ka ce tunda kowace siga cikin guda bakwai sun tabbata a hadisi to ne zan zo na in ciri kalma ɗaya can in ciri kalma ɗaya in yi wani salati mulaffaq a takuɗe albani ce ba a karanta wannan ba kun fahimta abin da yake nufi da kyau kaga wannan shine talfiq sai ga farko ka dauki Allahumma salli sai ga ta biyu ka dauki wani nabiyyi kaza sai ga ta ka dauki ali kaza kan ka dauki bil alam kan ka dauki innaka kan ka dauki habibul mai ka tassa ku daki ta yadda in muka kalli jerin salatin naka bai zama ɗaya daga cikin sigogin nan guda bakwai ba sai dai kalmomin ɗaiɗaikun in mun ɗauke su ma iya mayar sabon musu gurbi a cikin sigogin guda bakwai yanzu kai sabon salati kai sunan shi bid'a wannan jerin kalmomin naka da ka ɗauko ɗaya can ɗaya can kai haɗaka sunan shi bid'a shine abin da kake kira talfiq talfiq baya halaka ta wannan sigogin salatin annabi dole cikin sigogin nan guda bakwai ka zaɓi ɗaya kai yayin da zaka wa annabi sallallahu alaihi baya hana kuma gobe kai daya baya hana in anjima kai daya baya hana a zahar kai wata daban al'asar kai wata daban magariba kai wata daban baya hana a tahiyyan farko kai wata siga a tahiyyan biyu kai wata siga daban amma ka tafuda su ka karanta wani salati naka wanda ka tiro can tiro can ka hada siga guda wannan mai halaka kun gane da kyau وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمه haka kuma za a ce a cikin sigogin tahiyya da suka ambata da za gabata kaga tahiyya ma an kawo siga daidai har guda shida ko bakwai ko to dole ka zama sai sai kai amma ba za ka zo ka tsiro kalma anan ka tsiro kalma anan ka hada tahiyyar ka daban wanda ba ta da asali daga annabi wannan sai a ce kai bid'a kun bayyana da kyau idan shari'a ta koyar da kai wani zikiri da wata siga sananniya to lazunta sunna shine ka lazunci wannan sigar karka kara karka rage idan aka baka siga daya biyu uku hudu biyar shida bakwai lazuntar sunna shine yau kai wancan gobe kai wancan jibi kai wancan ko ka zaɓa ɗaya kai sai har ka mutu amma ka zo ka ciro ɗaya nan ka ciro ɗaya nan ka haɗa ka ta kuɗa ka wannan kai bida yasa kaga yan bid'a suna kokarin su kawo salatul fatiha cikin alqur'ani sai suka ce Allahumma tanna daga kullu Allahumma malikul mulk sallin nan daga ayyuhal ladina amanu sallu a daga wai salli alaihim inna salata tasallu ana sayyidina muhammad din nan daga kaza kaza kaza al-fatih din nan daga kaza kaza kaza wane da wane daga kaza kaza kaza suka tsoro suka tsoro suka tsoro suka tsoro daga salatu fatiha daga qur'ani take to sai a ce waye ya tsoro tan ya tsoro tan ya tsoro tan annabi ne ya tsoro har hada ko wani daga baya ya tsoro ya hada sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali ɗaya daga cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko imamu malik ibn anas ko imamu shafi'i ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal ko laysa bin sa'ad ko ibrahim an-nakhai wane ne cikin malaman da aka yarda da ilimin su turo ya hada ba ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina to wane ne turo ya hada wani ne wanda yake majhuli ba san kowaye ila kano ne ila zahiri ya turo ya hada to shi wannan da ya tulo ya har hada ya ce daga abin da qur'ani ne yaya wanda aka saukarwa da qur'anin bai gano haka ba har kai ka zo ka gano daga ƙarshe ka san dai qur'anin nan an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila alif lam mim allah la ilaha illa hu الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان to bari in gama wannan jirgin ba kaga waɗannan gaba ɗaya ayoyi na nuna annabi aka saukarwa to annabi bai gano haka ba sai wani daga baya zai gano kaga ba zai yi ba idan wani ya gano haka sai mu ce abin nan da ka gano ko ya zanto kuskure kawai zanto daidai in ka ce daidai ne ka nuna kafa annabi ilimi shi kansa da aka saukar da Qur'ani bai gano haka ba ka zo ka gano rubin rubin asirin ka kai da kuskure ne dan sai zanto ka yi kuskure amma idan kace daidai ne ka fahimci annabi kenan da koyi sako bai san ba har kai kuma ka isa ka karasa ga wani abu na sako har annabi ya bar duniya bai karasa ba sai kai kuma ka karasa mana ga wani abu na ilimi annabi ya gajinta kai ka zo da zakakuranci da fasaha ka gano to dan Allah ya mutum zai kai kansa gobe kiyama wata samar za ta yi maka rufa wata kasan za ta dauki nauyinka idan ya zanto wannan shine aqidarka da wata fuska za ka game da Allah gobe kiyama da wata fuska za ka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sannan kuma za mu iya cewa wannan surutan surutan ka dauko ta kalma anan ka dauko ta kalma anan ka hada wani abu ka sai ya zama ibada ya ga sunan uzu kuma mutum zai hada a cikin alqur'ani ka je kan uzuku ka samu wani abu ka samu wata ambaki da rufa ka dauko ta ka samu wani jimin da rufa ka dauko ka samu kaulasan da rufa ka samu shikenan ka hada uzuku ya zama ibada ya zama zikiri ko tilasi ko ka hada garin Abuja da a cikin Qur'ani ko ka hada garin Abakaliki da a cikin Qur'ani duk inda kake so ka iya cikin hukumomi ka cikin da kada zaka ce eh na gano wannan abin yanzu cikin Qur'ani da haka ya zama zikiri ya zama salati ya zama abin lada aka ba zai yi wuce saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina yawa annabi su ji mu daina yawa shari'a musulunci su abinda Allah ya koyar da mu shi kenan mai anar ya ba da shawara wa ya kuma inda aurihi wani hayi mutum ya tsaya inda shari'a ta umarce shi kar ya kara wani hayi ya hannu kuma daga abinda shari'a ta hane kar ya ce da ke tarihiyarka bari mu dan daka samun minti biyu dan a zuba mai kamar yadda aka yi bayani wa kaza yuqalu fi siyaqi tashahhud al-mutaqaddim malaki haka za a faɗa a cikin sigogi na tahiya da bayanin su ya gabata baya kamar yadda baya halatta a yi talfiq a cikin salati haka baya halatta yin talfiq a cikin sigogin tahiya haka baya halatta yin talfiq a cikin kowane irin zikiri da ya zo da nau'i daban-daban ka takuɗa guda kamar yadda baya halatta yin talfiq a cikin kira'a idan za ka karanta qur'ani sai ka zaɓi qira'ar da ka iya sai ka karanta alqur'ani da ita amma kai talfiq wannan aya da wannan qira'a wannan aya da wannan qira'a wannan aya da wannan riwaya bai halatta ba dole sai dai ka zaɓi riwaya ɗaya ka lissace ta wajen karanta alƙur'ani baya hana gobe in za ka kuma karanta da wata riwayar jiya ka karanta da wata riwaya shar'i kowace riwaya ya zanto koyanta kai daga wajen malami ba ijtihadin ka bane ba dan qur'ani ba kiyasi a cikin sa wa ma li qiyasi fil qira'ati madkhalu fa dunaka ma fihi ar-ridha mutakaffila haka imam shafi'i ya faɗa ba kiyasi cikin qira'a kowace kalma daga cikin qur'ani sai ka koye ta mutafahatan daga bakin malami ba a koyan qur'ani da ijtihadi duk malaman tajwidi sun yi ittifaqi tariqatul akhd bihi at-talaqqi min afwahil qari'ina al-arifina bi turuq al-qira'a hanyar koyan qur'ani hanya ce daya daya shine koya daga bakin malamai gwanaye wajen karatun qur'ani ba ijtihadi ba bar zalika bid'atun ma ne sai talfiqin nan bid'a ne fi dini cikin addini wa inna as-sunnatu an yaqula hadha taratan wa hadha taratan كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين مجموع الفتاوى kamar yadda ibnu taymiya yace sunna shine yau kai wancan gobe kai wancan ko yanzu kai wancan in anjima kai wancan kamar yadda shaykhul islam ibnu taymiya ya bayyana a cikin wani bahasi da yayi dangane da kabarbari a sallar idi biyu a cikin littafin majmu'ul fatawa nasa wato tun daga juz'i na 99 da kuma juz'i na 253 a shafi na farko wato shafi na 69 da shafi na 253 a juz'in farko nake so majmu'ul fatawa الفائدة السادسة قال العلامة صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم بالمأثور من الأدعية والأذكار babban malamin nan Siddiq Hassan Khan ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Nuzulul Abrar bil ilmi al ma'thur min al adiyyati wal azkar Siddiq Hassan Khan wani babban malami ne a kasar India ya rasu Allah ya kansa da gafara malamin sunna ne kwarai da gaske ya faɗa cikin littafinsa wato kasar indiya na ce indiya tun lokacin indiya tana haɗe da pakistan ba da an saka a hadisa kasiratan fi fadl salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wal iktar minha ya faɗi wannan magana bayan ya koro hadisai da dama waɗanda suke nuna falalan yawa annabi salati da kuma yawaita salati qala sai yace la shakka fi anna aktsara al muslimina salatan alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hum ahad al hadith yace ko shakka babu mafiya yawan jama'a wajen yawa annabi salati wanda suka fi kowa yawaita wa annabi salati cikin musulmai hum ahlul hadith sune ma abu hadith wa ruwatus sunnah al mutahhara sune marwayta sunnar annabi fa inna min wazaifihim fi hadha al ilm sharif at tasliyatu alayhi yana daga cikin gagarumin aikin ma abu hadisi yawa annabi salati amama kulli hadithin gaban kowane hadisi da za su koro idan sun ce haddasana fulan qala haddasana fulan an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi duk hadisin za su ga wata tabbata haka kaga idan ka tara musulmi gaba daya suwa suka fi wa annabi salati tsakanin masu karanta littafin fiqhu al-mujarrad wanda ba dalili da masu karanta bukhari ko muslim ko turmuzi ko rasa'i dan Allah zuwa suka fi wa annabi salati haka ma za a hada ma za a hada wallahi ko mai karanta arba'una hadis da mai karanta riyadu salihin baya daidai da mai karanta muktasar wajen yawan yawa annabi sallallahu da ya zo الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يزو حديث النبي أنا عمر رضي الله رضي الله عنه أيضا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل كنا جلوسا ذات يوم زوا قلبي haka kowane hadisi zai karanta dace an yi salati to amma dan littafin fiqh wanda za ka karanta wanda baya kawo dalilai al-fiqh mujarrad wanda baya kawo cewa hukunci kaza shine kaza saboda fadin Allah kaza saboda fadin annabi kaza a ko hukunci yake baka sai ka karanta littafin ka sake baka wa annabi salati ko sai ba to kai kuma a rayuwar ka musulmi sinadarin ka ta shiga aljanna ai daga cikin babban sinadarin ka ta shiga aljanna akwai ne yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa inda ba karanta hadisi ma ba alamar ana san annabi kin dan babban abin da zaka yi wa annabi bai cin kaunar sa zuciya da ya masa da'a babban abin da zaka masa yawan salati to babu yanda za a yi ku kai samu yawan salati sai kana karanta hadisi yace babu shakka waɗanda suka fi kowa yawaita salati ga annabi sune ahlul hadith domin yana daga cikin aikin su dangane da wannan ilimi mai daraja shine yawaita salati ga annabi a mama kulli hadith wa la yazalu lisanuhum ratban bi dhikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen su yana jike da gab ba zai bushe ba haka wajen yawan ambatan annabi wa laysa kitabun min kutubis sunnati wa la diwanun min dawawin al hadithi al ikhtilaf anwa'iha min al jawami'i wal masanidi wal ma'ajim wal ajza'i wa ghayriha illa wa qad ishtamala ala al alaf al ahadith yace babu wani littafi cikin littafan sunna ba wani diwani cikin diwanin hadisi tare da bambancin nau'in su akwai aljawami'u akwai almasanidu akwai alma'adimu akwai alajza'u wa ghairi hada wannan babu wani cikin waɗannan nau'ika na littattafan hadisi illa wa qad ishtamala ala al-alaf al-ahadith fa sai sai ya kunshi dubban hadisi ba dubu ɗaya ba dubban hadisi hatta inna aktsaraha hajman har ma ya zanto wanda littafin da ake ganin mafi gajarta ta fuskar girma kitabul jami'u saghir li suyuti shine littafin al-jami'u saghir na imamu suyuti fihi ashratu alaf hadith wanda shi kada ya kunshi hadisi dubu goma yanzu ka karanta kowane hadisi ɗaya zaka wa annabi salati so ɗaya zaka wa annabi salati so nawa so dubu goma in dai a cikin aljawami wanda suka tattara abin nan wato yana ganin shine mafi gadarta wa kis ala zalika sa'irat suhuf an-nabawiyya yace kai kiyasin haka sauran takardu waɗanda aka rubuta hadisan annabi fa hadhihi al-isabatu an-nadiya wannan ita ce tawaga kubutacciyar tawaga yana nufin ahlul hadith wal jama'atu al-hadithiyya wannan jama'a ta hadisi أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة sun suka fi kowa kusanci da annabi ranar tashin kiyama da an jima sai sallallahu alaihi wasallam da an jima motsi kadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam motsi kadan su suka fi kowa kusanci da annabi ranar tashin kiyama ko akwai mai musu kai ba da da an jima sallallahu alaihi wasallam da an jima annabi ya ce kaza kan ta zuciya ta ta raya idan an ambaci abu goma suna kokowar su dauki biyar ko shida su sa cikin ayyukan su kullum annabi na canza musu salon rayuwa yo suwa suka fi kowa kusanci da annabi cikin mutane in ba waɗannan ba suwa suka fi kowa dacewa da cikin ranar tashin kiyama in ba waɗannan ba san annabi ba da baki bane sai ana karanta haddasana haddasana duk inda ba haddasana haddasana to alamar mutane da'awar san annabi kawai da baki suke yi ai ba zai yi ba ولا يساويهم في هذه الفضيلة أي كتوى أولى الناس برسول الله يوم القيامة وأسألهم بشفاعتهم تسك فقوة أرزتا بسيطان النبي bi abi huwa wa ummi yace fansar mahaifana gaba daya na bayar da su ga shi annabi wala yusawihim fi hadhihi al-fadila fi ahad min an-nas ba wani cikin mutane da zai daidai da su a wannan falala illa man ja illa man jaa bi afdal mimma ja'u bihi sai wanda ya kawo mafificin abinda suka zo da shi wa dunahu khartul qatal wanda ko zai kawo hakan kuwa akwai aiki wai karfin kasa alkasas shine babban dutse karfa ce ka tsaga shi yadda kake tsaga kara wai zai iya tsaga dutse kamar da ke dafa yace wa dunahu karful kasa wato kamar ka ce sai ranar da jaki yayi kaho sai ranar da tulu yayi gashi sai ranar da hankaka ya zama fari dukkan wannan mustaqilat ne kakan kawo mustaqilat shine wa dunahu zalika karful kasa ba ya da fasara a Hausa sai dai ka fahimci alkasa da dutse har kuma shine ka tsaga gida biyu wai zai iya tsaga yace in har akwai wanda zai dace da ma'abuta hadisi wajen falalan annabi to shine sai wanda aka samu ya da tsaga dutse gida biyu ma'ana babu fa alayka ya baghi alkhair siddiqa san kana yace ya kai mai budan alkhairi ya zama wajibi gare ka wa ya taliban najati ya kai mai budan tsira ya zama wajibi gare ka bila zahir ko shakka babu an takuna muhaddisan kai ko kowa zama malamin hadisi aw mutataffilan al muhaddisina ko dan kwalamar malama su hadisi in baka karanta da hadisi dan kwalamar masu hadisi duk inda ake karanta kana wuri su ce kala rasulullahi kace sallallahu alaihi wasallam wa illa yace in ko ba haka ba fala takun karka zama da da فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك إن دي بقى ترد حديثي بقى كده وتريبا ذاك سامو رايوا جبا ريا haka yake ba ka da riba a rayuwa in ba ka tare da mabuta hadisi to a yau kuma mutane abin da suke gani shine wato dukkan wanda yake karanta hadisi baya karanta wani littafi na fikihu ko ya bayar da muhimmanci a hadisi sama da muhimmanci ga littafin fikihu wa ana ganin ya zama abin da kuma ana ganin shi jahili ne haka waɗansu suke ganin irin wanda suka zauna suka yi shekara ashirin suna karanta muktasar suna karantar da shi in sun ga mutum yana karanta hadisi sai su ɗauka cewa jahiltan muktasar yayi dan haka yake karanta hadisi kuma su rika gani a'a ai gwaninta tana cikin wanda ya gwanance cikin muktasar ba wanda ya gwanance cikin hadisi ba to wannan shine jahil wannan fahimtar haka shine abin da ake kira jahilci kuma jahilci ma al-jahlul murakkab aljahil murakkab kenan mai wannan fahimtar wanda bai sani ba bai san ko bai sani ba domin duk hukuncin da za a samo daga cikin muktasar malamin muktasar ya rairayo shi ne cikin wani muktasar din shi ma wancan ya rairayo shi cikin wani muktasar din shi ma wancan cikin wani muktasar din har a je an rairayo gaba ɗaya daga cikin mudawwana mudawwana gaba ɗaya kuma tambayoyin da ibn al-qasim yayi wa imam malik ibn anas aka rawaito su gaba ɗaya kuma wannan tambayoyi da fatawar imam malik bayar ijtihadin sa ne zai dace da daidai ya zama lada biyu zai iya kuskure tunda ba masumi bane ba ya samu lada daya abin da ya dace da daidai ya zama wajibi abin bi abin da ya kuskure kuma so a roƙa masa gafara ba za a raina shi ba za a faɗa masa bakar magana ba amma duk abin da yake cikin bukari aka kawo aka ce annabi ya ce ko cikin wani littafin hadisi da ya inganta daga bakin annabi akwai wata kilancin daidai da kuskure ko kuskure ko daidai ne kaulan wahida daidai ne kaulan wahida daidai ne kaulan wahida saboda haka ya zama wajibi bidar ilimin hadisi bidar ilimin hadisi kuma ba ta kare ba akan insan sahihi da'ifi sahihi da'ifi idan ka san wannan ka san kashi ɗaya cikin kaza da ya kamata ka sani da ilimin hadisi ana buƙatar kuma ka san ilimin hadisi dirayatan diraya a ilimin hadisi shine ka karanta fikihun sa ko annabi da kansa ya nuna akwai wanda suka fahimci hadisi a karanta hadisi su haddace su faɗa da an jima su faɗa amma idan aka ce mai hadisin ya kunsa na hukunce hukunce ba su sani ba ba su da ilimin hadisi dirayatan dan haka yake cewa نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمع ورب مبلغ أو آمن كان ورب عامل فقه غير فقيه ko rubba hamil jikin ila man huwa afqahu minhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya jikan Allah ya haskaka mutumin da ya ji hadisi na ya haddace ya isar da shi ga wanda bai ji ba ya so da dama wanda za a isarwa sai ya fi fahimtar hadisin sama da shi wanda ya haddace ya kawo yace ya so da dama mutum zai ya dauki fikihu ya kai alhali shi ba mai fikihun bane ba ya haddace hadisin idan ya fada wanda yake da diraya sai ya yi istinbati cikin hadisin irin wanda shi ba zai iya yi ba wato kaga kenan akwai muhimmancin sanin ilimin hadisi kuma diraya bayan ka san ilimin hadisi riwaya to dukkan sa wannan kuma abin da yake bukata lokaci da lazantar malami lokaci ba wai shekara ɗaya ba ko biyu ko uku shi kenan ka zama ilimin hadisi inda zaka yi shekara ashirin kana ilimin hadisi baka cewa ka zama ilimin hadisi shekara ashirin da yake kana ilimin hadisi to har yanzu baka fitar da kanka daga cikin ɗaliban hadisi ba Allah ya mana gaban ka kuntu mana albani yace wa ana as'aluka wa ana as'alu Allah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'i almuhaddisin yace ina roƙon Allah ta'ala ya sa ni cikin waɗannan masu hadisi allazina hum awla an-nas bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su ne mafi tantantar mutane wajen kusanci da annabi wa la'alla hadha al-kitaba min al-adillati ala zalika qala ta mai wannan littafi na ba dalili ne kan cewa ni ba ina kokowa zama cikin su tun daga duk abin da na kawo hadisin da ke kawo wa rahima Allah al-imam Ahmad imam as-sunnati yace Allah ya tukan imam Ahmad bin Hanbal at-Taybani al-Mirwazi ثم البغدادي امام اهل السنه والجماعه كده الذي انشد wanda ya rere baitin waka da yake cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata asaru la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار هكذا إمام أحمد بن حنبل دين النبي محمد أخبار يتي أدين أنه محمد حديثين ba ra'ayi ba menene hadisai ne ni'mal masiyatu lil fata asaru madalla da abin hawan saurayi in ya zanto abin hawan sa zai sukuwa akai yayi yamma da shi ya kudu da arewa da shi asaru sune hadisai sune suke duka da aka lasa yamma ko kudu ko arewa la targhabanna anil hadisi wa ahli karka kyamaci hadisin annabi karka kyamaci ma'abuta hadisi karka kyamace su far ra'ayu layl shi ra'ayi da ke cikin littafin fuqaha laylun dare ne والحديث نهار حديث شين رانا ولربما جهل الفتى أثر الهدى يتدداما سولينا إيا جاهلتا ونبا كريا أساكمكم ما يترنت حديث والشمس بازغة لها أنوار لا لا لا تفتو ده حدكنتا أما يجا حديثا يا كام رأي رأي شين دكا أتنا أكجنا في على غير دليل dan saboda duk malaman fikihun duniya da usulul fikihi sun yadda lastihada fi mawridin nas ba a yin ijtihadi in nassi ya zo da zaran annabi ya ce kaza to shikenan idza jaa al hadith batal al qiyas yayin da duk hadisi ya zo qiyasin kuma da ya rufe dole sai da abu hadisi وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يا سنن تاوى الأمة سين دعائي أتكن ونن تهيا دا أكي تكركي وغيره دا وننسى فقال صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce da su idza qa'atum fi kulli rak'atayn fa qulu tahiyatu lillah idan kun zauna cikin dukkan rakawoyi biyu na sallah ku fada tahiyyatu lillahi zuwa karshe fa zakaraha ila akhiriha ya ambace ta zuwa karshen ta summa qala sannan yace summa liyatakhayyar min ad-du'a ya adabahu ilayhi sannan idan mutum ya zo ya zaba abin da ya fi burge shi cikin addu'a to wannan zai kulla babu nan gaba cikin addu'a eh ana ku babu wannan to akwai ta nan gurin da ya kama tunda kun san ai magana ce akan tahiyya da aka zo magana kan tahiyya sai aka zo magana kan me salati ga annabi da ya magana kan salati ga annabi sai ya kawo mana fa'idojin da ke cikin salati ga annabi kila har yamantar da mu ma me yake ciki to bayan duk an gama wannan shine ce sannan annabi ya sunnanta wa mutane kuma su yi addu'a cikin tahiyya kenan bayan sun yi tahiyya sun yi salati wa annabi sai su yi me addu'a sai ya kawo hadisin da ke nuna haka addu'an nan ana yin ta cikin kowanne zama kenan kowace tahiyya za ka yi addu'a to bayani akan addu'a kuma zai zo nan gaba zai kawo su nan gaba kowanne a wannan ayyukan darasin baya ai bai kamata ma ka mu wannan tambayar ba tun darasin baya muka ce kowace tahiya ta yi wata mai salati kana nan kuma القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ما ليتي تاتي دق ركعة تاتي زوى ركعة أكو سننكم تهدو ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم ما ليتي النبي أكسن تينا ينقل وازوى ركعة أكو mukabbiran yana mai yin kabbar ma'ana idan ya zauna yana zaune din nan ya kammala tahiya yayi salati ga annabi yayi duk abin da zai yi ba sai tashi zuwa raka'a ta uku ba to yayin da zai yunkura sai yunkura da kabbara Allahu akbar ya yunkura tare da yin kabbara mukabbiran yana mai yunkura da kabbara bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin kun ga kenan ba sai in mutum ya miƙe tsaye ba zai kabbara yayin da zai miƙe zai miƙe da ne da kabbara wa amara bihi al-musi a salatihi haka annabi ya umarci mutumin nan da ke mona da sallan sa fi kaulihi cikin fadin sa da yace da shi da yace da shi mai yace sun masna azalika fi kulli rak'atin wa sajda yace ka aikata haka a cikin kowace raka'a taka cikin kuma kowace sujuda taka ma'ana irin abin da ka aikata a cikin ta farko kamar ta kaddama kamar da riga gabata وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القيدة كبر ثم قام يا كسنتي إذن يا نفن تاتي دقزما من القيدة دقزما كبر sai ya kabbara sun makama sannan ya tashi wannan riwaya ta biyu kenan rawahu abu ya ala fi musnadihi da sanadin tayyib wannan abu ya ala al muslim kenan idan mutum yana sallah mai raka'a sama da biyu kamar mai raka'a hudu ko mai raka'a uku yayin da ka zo na kai karatun tahiya to zaka miƙe ka tafi kabbara ta uku kana da dama kai ɗaya daga cikin ababe guda biyu in ma dai ka miƙe tare da kabbara wannan bukari da musulun sun rawaito in ma kuma kai kabbara kana daga zaune sannan kai me ka miƙe wannan shine riwaya ta biyu ta Abu Ya'la al-Musali duk wanda kai cikin birnin yayi amma cewa ba za ka yi kabbara ba har sai ka miƙe tsaye wannan babu hadisi daga annabi akan wannan wanda shine galibin malaman mazhabar malikiya suka ko da Siddiq al-Gumari abin da ya faɗa kenan a cikin littafin masalikud dilala alamatin risala yace duk da malaman mazhabar mutum ce haka amma babu wani hadisi akan wannan wannan ya saba abin da yake tabbatacce daga annabi ga shigo dan malikiya ne da haka ko dai ka miƙe da kabbara ko kuma tun kana daga zaune kai me kai kabbara sannan ka miƙe kamar yadda hadisin Abu Ya'la al-Musalli ya nuna wa kana idza arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'a وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا النبي يا كسنتي إذن ينفن زوا ركعة هدو يكن يكبر haka kuma ya umarci mutumin nan da ke muna da sallan sa kamar yadda bayani ya riga ya gabata baya shi ma wannan bukhari da muslim sauki a na kifa da wani rigo wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma hadha takbiri ahyana wannan kabbara da muka ce annabi na yi a zaune a hadisin abu ya ala zai kabbara sanin ya miƙe ko to wani lokacin yana hadawa tare daga hannu wato kana daga zaune ka kammala karatun tafiya yanzu ne zaka ba miƙiya ba sai ce Allahu akbar ya sauke hannunsa sannan sai miƙe wani lokacin kuma yadda yake yi shine sai yunkura ya miƙe yana mai yin kafara yunkurawar ya gwama ta da yin kafara Allahu akbar ya miƙe wannan hadisin bukhari da muslim to wannan daga hannu da yake yi a cikin wancan a zaune kafin da yake hada shi da kabbara yana yin sa ne wani lokacin wato wani lokacin kenan bayan sai ya kabbara kawai ya miƙe kun fahimta da kyau wa kana idza arada al-qiyam ila ar-rak'ati ar-rabi'a ya kasance idan yayi nufin zuwa raka'a ta hudu kuma qala Allahu akbar sai ya Allahu akbar wa amara bihi al-musii'a salatihi kama taqaddama anifan haka ya umarci mutumin nan da ke muna sallan sa kamar yadda bayani ya gabata baya wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyanan haka wannan miƙewa zuwa kabbara ta hudu wani lokacin yana daga hannu wani lokacin kuma baya daga ba an gane ko wani hadisin abu awana kenan da imam an-nasa'i bi sanadin sahihin thumma kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi thumma yaqumu mu'tamidan ala al-ardi wannan shine ake kira jilsatul istiraha wanda bayani ya gabata baya thumma kana yastawi qa'idan annabi ya kasance yana zama har ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan ya daidaita hatta yarji a kullu azmin ila mawdihi har kowane kashi ya koma inda yake thumma yaqumu sannan sai mi ma'ana ya dago daga sujuda ta karshe a cikin raka'a ta nawa ta uku za ta fito to dai ya dago din nan sai ya koma ya zauna ya tsora hannayensa akan cinyoyinsa ya lankwasar da kafa hagu ya zauna a kanta har kowace gaba ta ta ya nutsu a hakan sannan sai miki kalin da sutar isra hake sun mai koma mu'tamidan al-ardi sannan ya tashi yana mai dogaro akan kasa ya miki wa kana ya'jinu ay ya'tamidu ala yadayhi idza qama annabi ya kasance yana yin abin da ake kira al-ajnu al-ajnu kuma shine ya fassara shi da cewa ya'tamidu ala yadayhi yakan dogara akan hannayensa idza qama idan ya nufi miƙewa zuwa raka'a ta nawa ta hudu hadisin bukhari da muslim kenan a wata riwaya yace idza qama fi witrin bin salati yayin da zai miƙe cikin witrin sallar sa yana dogara ne akan mai akan hannaye wato bayan ya ji sul israha jinsul israha yana yin a cikin witrin sallar sa witrin sallah kuma shine idan ya raka ta daya zai tashi zuwa sama kenan ta biyu ko yayi ta uku zai tashi zuwa sama kenan ta hudu kaga raka ta farko ai witri ce ta uku ma witri ce to a cikin wannan ne yake jinsul israha a raka ta farko yayin da yake ta biyu sai ya zata israha sannan ya miki a raka ta uku yayin da yake ta hudu sai ya zata israha sannan ya miki cikin dukkan hakan kuma yana dogaro akan hannayensa guda biyu yana yin azumi ba gaskiya bane ba cewa wai saboda ya manyanta ne yake haka ba gaskiya bane duk a cikin riwayar ba inda aka nuna haka wannan saboda ya girma sharhi ne daga bakin waɗansu masu sharhi amma ba ba hadisin annabin ne ya nuna haka ba wannan ajin kullum kenan a ajalin shine ka dunkule hannayen haka ka dogara da su haka ka ture su ka miƙe a kansu wato ka dogara da su wajen miƙewa haka bayan ka kafa ka kasance su ka ba ƙarfin ka sannan ka miƙe ka sani in kullum ba wai ta aka yi wata rana ko ban da wata rana ba amma yin sa kawai ba wajibi bane ba ya cikin wajiban sallah inda ba umarni ne da shi ba siffa ce da aka halalo cewa yana yi idan mutum bai azumi bai tun ba da ya san haka ya miƙe baka ta sallar sa ba ta sallar sa amma inda ya azumi kuma yana da kamala cewa yayi koyi da annabi kun fahimta da kyau yawwa eh ba zai ba wannan zaman da suke ta kafa kafa biya wannan aya tsakanin su da ta farko zuwa ta biyu ne ake yinsa duk mun karanta ba kana da littafin koyi kai ko ko baka da abadan Allah to kada jona a matsayin nasi وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم cikin dukkan rakawoyi cikin kowace rakawoyi guda biyan farko yana karanta Fatiha wa amara bi zalika al-musii salati wato da hakan kuma ya umarci mutumin da ke mona sallarsa wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati az-zuhri dab'a ayati yaso da dama kuma yakan yi ƙari zuwa ga Fatiha din nan ya ƙara waɗansu sashi na ayoyi na surori kenan a cikin sallar azhar oho yana nufin a rakawoyi guda biyan karshe kenan rakawoyi guda biyan karshe annabi na karanta fatiha ne kadai wannan shine abin da yake faruwa wa kana rubbama amma ya kasance a waɗansu lokuta kuma adafa ilaihi ma fi salati zuhri bada ayatin a cikin sallar azhar bayan ya karanta fatiha a rakawoyin karshe kuma yana ƙara surori akan su wani sashi na ayoyi kama sabaka bayanin ko kamar da bayani ya gabata fil qira'ati fi salati zuhri bayani ya gabata cikin hukuncin karatu wato tsarin karatu a cikin sallar azhar wato kenan a cikin salloli masu raka'a hudu a raka'a biyan karshe me yake yi fatiha kadai amma a azhar wani lokacin annabi na yin fatiha kadai wani lokacin kuma ya kara wadansu ayoyi uku hudu biyar ko nawa makamancin haka kun gane da kyau القنوت في الصلوات الخمس للنازلة abin da zai biyo baya yin kunuti cikin salloli guda biyar linnazilati dan saboda wata nazila ta sauka nazila kamar shine wata annoba ta sauka kamar kwalara ta sauka ko wata musiba ta ta faru al'ummar musulmi ya halatta ya alkanuta a cikin dukkan salloli guda biyar wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance idan yayi nufin yin addu'a ga wani wato mummunan addu'a kenan da haka ya kawo ala ahadin aw yad'u li ahadin ko ya nufin yin addu'a ga wani wato addu'a ta alkhairi kenan da haka ya kawo Allahu fi'ilin da'a idza ta'adda bi ala to yana nufin mummunar addu'a idza ta'adda billah yana nufin addu'a ta gari da'autu ala fulan yana nufin mummunar addu'a da'autu li fulan yana nufin kyakkyawar addu'a kun gane ku ha kamar yadda fi'ilin rajiba ne idan yayi ta'adda bi fi ma'anarsa daban idan yayi ta'adda bi an ma'anarsa daban tare da cewa duk fi'ilin ɗaya ne ragibtu fi kaza na kuɗe ki in samu kaza ragibtu an kaza na tsari kaza ba na san kaza da haka annabi ce famar ragiba an sunnati wato ya kuɗe ki riko da sunna ragiba an sunnati mustafa ya kyamata hadisi ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولكن سفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من annabi ya kasance idan ya nufin yin mummunan addu'a ga waɗansu kafirai ko addu'a ta alkhairi ga mummunai kanata ya kan yi alkunuti fi raka'atul akhir cikin raka'a ta karshe ba da ruku'i bayan ya yi ruku'i kun gane ku wato bayan ya dago daga ruku'i kenan sannan zai idan kana sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd bayan ya fadi wannan wa kana yajharu bi du'a ya kasance yana bayyana addu'ar ta alkanutu din wa yarfa yadayhi kuma yana daga hannayensa wa yu'minu man khalfahu wanda ke bayan suna cewa amin a cikin wannan alkanutu alkanutu na nazila na nawaji shine wata musiba ta kun gane da kyau to wannan alƙalubin na gida idan musiba ta sauka waɗansu malamai suna ganin ana iya har gobe waɗansu malamai kuma suna ganin yanzu ba za a yi su ba ko da yake waɗanda dai suka fi cewa bayanin game da nazila din nazila din ta iya wata musiba ce daga sama ja'iha samawiyya kamar fari an gane kamar falara ta sauka kaga to wannan ja'iha ce samawiyya wata musiba saukakkiya daga Allah ta iya yiwa kuma musgunawa ce daga bangaren kafirai a samu kafirai sun yi wa musulunci rubdugu a wani yanki cikin yankin duniya kamar yadda aka ake musguna ɗan uwan musulmi a Kosovo cikin yankin ƙasar Albania kamar yadda ake musguna musulmi a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza to waɗansu malaman suna ganin halaccin alkanut ne kadai lokacin ja'iha samawiyya amma idan kafirai ne suke musguna mana ba za mu yi alkanutu ba suka ce domin lokacin da annabi ke yin alkanut daga kafiran makka daga baya an hana ya yi alƙalin yana la'antar waɗansu daga cikin kafirai sai Allah ya saukar da aya lai laka min al'amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun kamar da hadisi yake cikin bukhari aka hana annabi sai ya daina kuma cikin irin waɗanda yawa wannan alƙalin cikin ya la'ance su aka samu waɗansu masu musulunta dan haka suka ce a halin yanzu ba za a yi wannan alƙalin sun ba ta ambatar wani da wani cikin kafirai a la'ance su irin yadda annabi ya yi kun gane ko amma idan da'iha samawiyya ce za a iya yin wannan alkanus to yanzu za a yi wannan alkanus za a yi ne cikin dukkan salloli guda biyar kuma za a yi ne bayan dagowa daga ruku'i liman kuma zai bayyana addu'ar sarri kuma ba mu ce amin idan an ce haka shine an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani lafiya cikin wannan kun fahimci wannan da kyau kaga kenan ko da sallan azhar da al'asr da ake karatun sa a surrance idan an zo karatun alkanus din aya za a yi a bayyane kuma za a yi bayan dagowa daga ruku'i cikin raka'ar karshe eh gashi ya ce wa yarfa yadai idan mun karanta zai daga hannu cewa yana bayyana addu'a gashi nan mun karanta cewa yana daga hannu shi ma gashi nan mun karanta hadisin Ahmad da Tabarani da Sahih Sahih mala cewa hada mazhabu Ahmad wa Ishaq annahu yarfa yadayhi fil qunut wannan shine mazhabin Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahuya cewa ana daga hannu a cikin alqanut nan kama bil masail lil murwazi wa amma masul wajhi bihima bayan an daga hannu shin a dafar fuska da su malik ke falan yarin fi hadal mawtin wannan hadisi bai zo ba daga annabi cewa ana iya tafar fuska din fa huwa bid'atun dan haka tafar fuska ya zama bid'a ce wa amma qarin salati amma dangane da daga hannu ayi addu'a a wajen sallah shin shi ma in an yi addu'a a wajen sallah a iya tafar fuska yace falan ya siha wannan hadisi ya zo sai ba sahihi bane ba wa kullu ma ruwaya fi zalika da'ifun duk abin da aka ruwaito cewa annabi in yayi sallah yana an yayi addu'a yana daga hannu kuma ya tafi fuskarsa da su da ifi wa ba'dahu ashaddu da'afan min ba'd sakin siyasi saki kuma rauni wajen da'ifanci kamar hakaktuhu fi da'ifi abi daud kamar yadda na tabbatar da shi a cikin littafin da'if na abu daud wal ahadithu sahiha kuma a cikin sunan a cikin sunan ahadithu sahiha ma haka walidhalika qala al-izz bin abd salam fi ba'd fatawihi al-izz bin abd salam da ake masalaka bi sultan ulama ya faɗa cikin wani sashi na fatawoyinsa da aka tambaye shi idan mutum ya daga hannu yayi addu'a zai iya gabar fuskar sa sai ce la ya fa'alhu illa al-juhal ba wanda zai wannan sai jahili da haka kenan idan ka zo addu'a zaka daga hannu wannan daga hannu kamar tawatiri ne ma kamar da malamai suka nuna amma idan ka gama addu'a sai ka sauke hannunka ba wani shafa hannu ba wani shafa a kanka ko a gindi wa kana yaqnutu fi salawati al-khams kulliha annabi ya kasance yana yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin malaki sai dai bayan alqanut din nan a cikin salloli guda biyar sai dai in zai addu'a alheri ga wadansu mummunai ko mummuna ga wadansu kafirai faruwa ma kana yas an ji ki a cikin alqanut ya ce allahumma anjur walid bin al-walid وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم شد اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف اللهم لعن لهيان ورعلا وذكوان وأسية عصت الله ورسوله an ji yayi wannan addu'a din ya ya addu'a alheri ga wadansu mummune yace ya Allah tsamar da Walid ibn al-Walid da Salma ibn Hisham da Ayyash ibn Abi Rabi'a wannan duk mummune da suke maka ba su samu daman yin hijira ba sannan sai mummunan addu'a wato ga kuma kafirai yake Allahumma masjud wa ta'ataka ala mudan bayan yayi addu'a ta waɗancan musulmai da ba su samu damar yin hijira ba sai yake ya Allah tsananta kamun ka ko damkar ka ala mudan akan kabilan mudan yana nufin sakin quraisha wanda ba su yi imani ba waj'al hasinina kasni yusuf ka darrabe su da shekarun fari irin shekarun fari na lokacin annabi yusuf sannan ma ya sanata Allahumma la'al li hayyan wa ra'ila wa ra'ilan wa zakwan yace ya Allah kala an ci kabilar lihyan da kuma kabilar ra'ila da zakwan wa usayya asati Allah wa rasul da kabilar usayya sun saba ma Allah da manzon sa wannan imamu Ahmad da imamu Bukhari suka rawaito wanda ziyada ne muslim ziyadan ta muslim ثم كان يقول اذا فرغ من القنوت الله اكبر فيسجد اذا يا كمل قراءه القنوت سيتي الله اكبر sannan sai ne sai ya sujuda wannan alqanut na nawazil kenan tsarin da ya kamata a yi shi a cikin raka'a ta karshe bayan an tsago da zurfi idan an kammala kuma sai kuma ai kammala sai a tafi sujuda alqanut bil wutri matashin magana ta gaba alqanut kuma da ake a cikin wutri wato cikin raka'un wutri وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر النبي يا كسن كينا ين القنوت أتكر ركعة ننت وتري تكرتيك wannan ibnu nasar da da addar kutuni suka rawaito da sanadin sahihi ahyanan a waɗansu lokuta ba kullum ba yace wa inna ma kunna ahyanan mun ce yana yi ne a hayanan a waɗansu lokuta li'anna sahabata allazina rawaw al-witra domin sahabban da suka ruwaito wutri daga annabi lam yazkuru al-qunut fihi ba su ambaci al-qunut ba dangane da wutrin falau kana sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu da'iman da a ce annabi yana yin sa ko yaushe la naqaluhu jami'an anhu da gaba ɗayan su sun yi tarayya wajen ruwaito hakan daga gare shi yace na'am rawahu anhu ubay ibn ka'ab wa hadath yace sanannen abu ne ubay ibn ka'ab ne kadai ya rawaito cewa annabi na yin alkanud a wutri fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan kasancewar ubayyu kadai rawaito sai ya nuna a wani lokaci ne da yayi dukkan lokuta da duk sauran sahabbai sun rawaito kun gane da kyau fa fihi dalilun ala annahu ghayr wajib wannan dalili ne kan cewa alqanut din da ake yi a wutri ba wajibi bane ba wa huwa mazhabu jumhuril ulama wannan shine mazhabin mafiya yawan malamai ولهذا اعترف المحقق ابن الهمام في فتح القدير dan haka ne ma al-imam ibn al-humam al-imam ibn al-humam ya faɗa a cikin littafin fatih al-qadir wato wani littafi na fiqh a mazhabin imam abu hanifa shi mai littafin yace bi annal qawl bi wujubihi da'if yace dalili kan cewa ai magana fata wanda ke cewa dole ai al-qanun a cikin mudri da'if yace la yanhadu alaihi dalilun ba wani dalili da yake nuna haka wa hadha min insafihi wa adami ta'assubi mala yace wannan yana daga cikin adalcinsa da rashin ra'ayin rikaukan mazhabarsa fa inna hadha alladhi raddahu huwa ala khilafi mazhabihi domin cewa ba wajibi bane ba kaga ya saba mazhabarsa su mazhabarsa da Abu Hanifa suna ganin al-qunut a cikin mutri wajibi amma shi tun da ya ba sai ya gani yace gaskiya ba wajibi bane wato yanzu dai abinda muke so ku fahimta a nan gurin al-qunut a cikin mutri annabi na yin sa wani lokaci wani lokaci kuma baya yin sa da haka sunna shine kai ma wani lokaci kai wani lokaci kuma ka bari idan kace kullun zaka yi to ka saba annabi idan kuma ka rabu da shi gaba ɗaya baka yi haka kuma ka saba wata rana kai wata rana ka bari kun gane da kyau wa yaj'aluhu qabla ruku'i wani abu mai muhimmanci alqanut din da ake a cikin mutri ana yin sa ne kafin ruku'i kun ga akwai bambanci kenan alqanut inda nazila ana yin sa ne yake bayan ruku'i alqanut cikin mutri kuma ana yin sa yake kafin ruku'i wannan shine abinda sunnar annabi ta tabbatar amma yau duniyar musulmi hatta duniyar da dama daga cikin ahlus sunna muna sayin alqanut ne bayan mun dago da ruku'i idan an zo sallan tarawih ko sallan tahajjud ya dago sannan ayi wanda kuma sunna ayi kafin me kafin ruku'i annabi na yin sa ne kamar ruku'i kafin ruku'i wannan shine hadisin ibnu abi shayba da abu dawud da nasa'i fi sunan al-kubra da Ahmad bin Hanbal da Tabarani da Zahabi ibn Asakir bi sanadin sahihin wa akhrajahu min Ibn Manda Ibn Manda ya rawaito wannan hadisi cikin cikin kitab at-tauhid din sa الدعاء فوق البسرد آخر ما ليس تنبيه زاد النسائي في آخر القنوت الإمام النسائي ياي قالي تكن قرشان القنوت bayan annabi ya karanta Allahumma hadina fi man hadaita wa hadini fi man afait zuwa karshe Allahumma hadina fi man hadaita zuwa karshe sai ya kawo a riwaya wai zaka kara wa sallallahu ala nabiyil ummi albani ce wa isnadu ha da'ifun wannan ziyada sanadin ta da'ifi da haka zaka tsare tabarakta rabbana wa ta'ala wa qad da'afa al-hafiz ibn hajar wal wal-qustulani wal-zurqani wa ghayruhum ibn hajar da imam al-qustulani da zurqani sun da'ifantar da wannan wannan wannan ziyada ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات ده haka ne ma da muka kawo addon alqanun ba mu kawo ta ba kamar yadda muke idan an samu ziyada da mu kawo to tunda zai ya mu kawo ba wuqufan minna inda shart zal mazkur dan kawai mu dakata akan sharadin mu wanda muka ambata fi muqaddimatul kitab a farkon muqaddimar littafi wa qala al-izz bin abd salam fi fatawa al-izz bin abd salam ya faɗa cikin littafin sa na fatawa yace walam tasihha salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil qunut yawa annabi salati cikin addu'ar al-qunut wannan bai tabbata ba wala yanbaghi an yuzada ala salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shay'un bai dace ba akan addu'ar annabi a ƙara wani abu abin da ke nufi da salatin annabi nan yana nufin addu'a da yake cikin alƙanut ma da yake wa fi hadha alqawl minhu isharatun ila annahu la yatawassau fil qawl bil bid'ati al hasana wannan kamar yana yin ishara ne zuwa ga cewa bai kamata ba a yi lawata zance cewa akwai wata bid'a kyakkyawa kama ya fa'alu ba'dhu muta'assirin alqa'ilina biha kamar yadda waɗansu daga cikin malaman karshe suke suke yi sai su kawo abu ce to ko da yake abin da bai tabbata ba amma abu ne mai kyau don haka ya halatta a ƙara malam albani sai ثم استدركت sannan sai na riske wata fa'ida fa qultu nafi kada sabata fi hadisi umama fi hadisi imamati ubay ibn ka'ab annas fi qiyam ramadan annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fi asl qunut yace ya tabbata cikin hadisin da ubay ibn ka'ab yayi limanci ga mutane a sallan da yayi ta dare ta ramadana annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fi asl qunut shi ubay ibn ka'ab a karshen alqanut yana yin salati ga annabi yace wa zalika fi ahadi umar radiyallahu anhu hakan ko ya faru lokacin halifantin umar rawahu ibn kuzaima fi sahihi ibn kuzaima ya rawaito wannan cikin sahihin littafin sa wa sabata misluhu an abi halimata mu'adh al-ansari kwatan kwatan wannan ya tabbata daga abi halima mu'adh al-ansari allazi kana ya ummuhum aidan fi ahdi wanda shi ma yana yawa mutane limanci lokacin halifantin umar da khattab rawahu isma'il al-qadi isma'il al-qadi ya rawaito wa ghayruhu da wani sa فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها yake dan haka yin wannan salati wato da annabi cikin alqanut wani abu ne shar'antacce tun da magabata sun aikata fala yan bagi itlaqul qawli bi anna hadhihi ziyada bid'a da haka bai dace ba a ce wannan ƙari ya zama bid'a wallahu a'lam kaga bayan ya wallafa littafin shekara 30 da suka wuce baya yanzu ya samu wannan riwayar da san ya dogara ne da riwayar da aka ce annabi yayi wannan da iya ce da haka ya rushe abin daga baya sai ya samu riwaya da take nuna aikin sahabbai sun yi duk da riwaya ba ta tabbata daga bakin annabi amma ga ubay bin kaf ga abi halima duk sun yi salati ga annabi cikin addu'ar alkanun da haka sai yace tunda salaf sun yi ba bid'a bane yanzu abin ka'i dan ba za su yi abu da istihadi kuma in ba sun samu isharar daga bakin annabi ba duk da ba ce ya ce ba amma yana cikin abin da istihadi ba ya da lalle sahabi ya taba ya taba daga bakin annabi ko da bai rafa in zuwa ga annabi ba kun fahimci wannan da kyau amma waccan riwaya da take annabin yayi da kansa wannan riwaya da'ifiya ce su kaga amfani ilimi kenan kullum kai bincike sai ka gano kuskuren da kai jiya ko shekaran jiya eh ga hinan za mu karanta kai وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر النبي يا كوير حسن ابن علي يفتا إذن يا قال alqanu idza faraga min qira'atihi fil witr idan ya kammala karatu cikin raka'a witri kafin ya kai ga ruku'i ga abin da zai ci Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt la manja minka illa ilayka to sai salati ga annabi shi kenan abin da ya tabbata ke wannan wala izu man adaita malam ya lamba kasa yace hadhihi ziyada wannan dade na wala wala izu man adaita ثالث في الحديث تثبت في الحديث كما قال الحافظ في التلخيص كما يدعي ابن حجر يفعل في الكتاب تلخيص الحديث وحققت ذلك في الاصل لا تبتر هكا في اصل وانا للتافي نوا وتكوغاني شي وانا للتافي صفة صلاة النبي دنا با وتو اصل سببنا يا باقي جرما سي يتكيتا من في هكا yanzu nan cirowa ya daga wancan babban asalin wanda bai riga ya buga shi ba da haka ce nayi ta hakikin wannan matsala a cikin asalin littafi wa fata zalika an-nawawi imam an-nawawi bai fahimci hakan ba shi hakan ya kuma ce masa cikin ilimin sa fa sarraha rahimahullah Allah ya kansa da gafara dan haka sai ya fada cikin littafin rasul talibina yace anna hadha ziyaratu min al-ulama'i wa yaqala la izman adita wa dan malamai ne sai kara مثل زيارتهم فلك الحمد على ما قضيت كما يدفك قال كلمة فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك هكذا هو يفعل albani ce to wannan wato bai riga ya san waya ta tabbata ba waya ta tabbata wala izumin adaita amma wannan abin da ya biyo baya kan wannan kari ne wa min al-gharibi yana daga bakon abu ko abu mai ban mamaki annahu qala ba'da zalika bi suturin bayan wannan da waɗansu yan suturori sai kuma yace wa tabaqu ala taghliz ala taghliz al-qadi abi tayyib bi inkarihi wala izumin adaita malamai sun yi ittifaki kan inkari ga ga alqadi abi tayyib dangane da magana sanar cewa la izman adaita kuskure ne malamai sun masa inkari to kaga wato cikin abin da cikin littafi guda yayi tanakudi kaga ilimi kenan wani lokacin sai ka san abu amma sai ka zo kuma ka fada cikin kuskure yake wakar da fi riwayat da bayhaqi wallahu alam yace gashi kuwa riwayar la izman adaita ta zo cikin riwayar bayhaqi kaga da kansa ya faɗi wannan kuma da ya ce bid'a ce waɗansu malamai suka kara amma kuma da yake gaba kuma cikin shafi guda ma ko bayan wannan da yan tsara kaɗan kuma zai ce ga shi haƙi ya tabbatar wato ka iya sanin abu sai kwakwalwa ta ha'ince ka a cikin lokacin rubutu ko lokacin karantarwa an bai ko karantarwa da haka ba karamin aiki bane ba haka ko bayan da ilimi ba karamin aiki bane ba duk wanda ko ga har kun iya kirge iyakacin kuskuren ka sai ranan ma yayi kuskure ya ce kaza ranan ya kuskure ya ce kaza to ya kiri ba ma da ba ku je ba duka kuskure bane ba in ba haka mutum ya san abu ba kwakwalwa za ta iya ha'intarsa mutum ne zai haddace wallahi ne zai da amma sai zo sallah da ita da ya zo ba zai kuma ran sallah yi shiru ya rasa ne a gaba har sai an tayar da ga imam al-kisai yace fa jalahum tazarun illa kabiran lahum la'allahum ilayhi sai yace yarji'iyan bai ce ba yarji'un kisai ba duniyar qurra duk ta sallama yana cikin malaman qira'a wa amma alayhim fil kisai yunatuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala amma yace haka harun rashid sai ce kai wannan wata sabon qira'a ce yace ai ba sabo kira'a bace ba kuskure ne da kullu jawadin kabwa yace ai in garman doki ma wata rana yana tuntube ya za ka fahimta da wani rukun da ke wani tashi yana karatu ai dama na tara ai ba zan an samu kasar ka ba dai a yau dai kan tunda baka fahimta ba hab irin rukun da kai wa littafi yanzu kowa irin zaman sa ma da irin yadda ya rike littafin da irin bayar da hankalin sa duk kuna gani kawai mutum baya kallon ko yana kallon kowa yasa wani sai ya daga hannu kana kallon shi irin zaman da yake bai dace ka aka fahimta a yau ka yi maka fahimta ba zai ka tafi gida kuma ka je ka tafi kowar ka fahimta rana ta yau idan ka zo ka canza zama sai mu sake maka bayani da wani ne ya bayani waye ya ce wani abu wannan maganar ka iya yin kari kan da wayan alƙamta ko ba za ka iya kari ba gaskiya mafi dacewa shine mutum ya tsaya inda annabi ya tsaya idan mutum ya kara so ya yi gida ko bai masa wannan akwai sabani na malam akwai wanda kake ganin kai addu'a a cikin sallah ba ta da haddi saboda haka dan mutum ya kara da gida ba in za kake ganin malaman saudiya suna ta kara da wannan to amma dai akwai buhut da aka rubuta masu kyau ba za mu yanke hukunci ba sai an koma zuwa ga wannan buhutin kamar bakar abu sai yana da yan karamin littafi da ya du'a katmil qur'an wato ya ambaci al'amura wajen guda shida ko bakwai wanda ake yi wajen abin nan kaga wadansu suna yin addu'a idan an zo katma yayin da aka sauke qur'ani idan sai a kawo wata doguwar addu'a ana ce ta tabbata ko ba ta tabbata ba kaga sai ya bincike da wannan addu'a ta wuce da ake doguwa kaga wani lokacin a harabi daga an yi minti 40 ana yin ko malam mutane ba sa kuka sai an zo addu'a mutum sai ka san tabbatar da cikin bid'a kuma a ai ta karanta qur'ani ana raraka qur'ani suratul taha suratul waqi'a a ambaci kiyama wane ne kowa baya kuka amma da an zo Allahumma la ilaha illa anta kaza limamu yana karkace murya ya bude yayi kasa yayi sama sai mutane su fake da su kaga wannan akwai da mutar mutar da yan Saudiya da dama suka yi akai darasi na gaba insha Allah idan hali ya kama ma ambaci wadansu daga cikin su sai mu dakata haka abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mu eh ya hakuri sai darasi na gaba lokacin ya riga ya fita fasara addu'a ba sai insha Allah darasi na gaba ku tuna sai waɗanda na ga sun fi kusa da alaka da karatu haka ko wanda mai jami'a mai tasu suma kuma duk na tura su gefe guda mai tambayan farko anan yana cewa mai hukuncin alkanut a cikin sallar asubahi yin alƙalur a cikin sallan asubahi bai tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hadisin da yake nuna cewa annabi yayi da'ifi shine hadisin Anas da yake cewa annabi ya guce baina alƙalur har ya bar duniya cikin sallan asubahi wannan hadisi ne da'ifi ibn hajar ma ya kawo cikin wato bulugul maram hadisi ne da'ifi abin da yake tabbatacce shine annabi baya yin alqanut sai lokaci guda biyu in ma da inda nawazil in ma kuma na cikin mutri kuma duk kowanne ga bayanin shi ya gabata alqanut na asbahi a sallan karshe bai tabbata daga bakin annabi ba alaikum salam ban ji ba habba ba kana nan ba muke karatun muka ce annabi wani lokaci yayi wani lokaci baya yi to kaga abi wannan ko tabbatar da ba za ta biyo baya ba yanzu wannan ke ta idan mutum yana bin limami sallah sai aka zo karatun tahiyya sai limami ya riga shi kammala tahiyya ya sallama amma shi bai karasa ba dan bai riga ya salati ga annabi shin zai iya karasawa kafin ya sallama ko kuma zai sallama ne haka ne shikenan wannan tambaya ce mai kyau kwarai da kuma wuri ne wanda yake ijtihadi na iya shiga domin idan muka ce ya sallama saboda biyayya ga liban annabi ya ce inna ma ju'ila limamu li yutamma bihi idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u wa idza kaza kaza idan yayi kaza kai kaza a lokacin ko da baka kada sabon liman ya dauke maka tunda liman na ya dauke maka karatun fatiha wa balla kana wani sashi na tahiyya da baka karasa ba idan kuma aka ce a sai yayi tahiyyarsa ya karasa to wannan idan ba a samu tsawon lokaci ba tsakanin sallama da liman da tashi ba zai haifar da tsawon lokaci ba to sai karasa su mai ya sallama sa wannan shine ya dacewa wallahi a'lam wannan ke cewa a cikin littafin talqis sifat salatin nabi da Sheikh Nasiruddin Albani ya nuna cewa alqanutun da ake na wutri idan an manta mutum bai yi baka ta rukuyi in ya dago daga rukuyi zai iya yi Allah saka maka da alkhairi wannan abu ne wanda ban faɗa ba in karin sa muka ba faɗan sa ne kawai ban yi ba kuma kokolwa ce bata halalo shi ba idan mutum ya manta zai iya yi idan mutum ya manta bai baka ta rukuyi kenan wannan ke ta menene matsayin mai barin sunna da ganganci lafazin sunna sun ya kamata mu fayyace domin idan an ce sunna ya ta abu zai iya zama wajibi duk da haka shari'a na kiran shi sunna sannan kuma zai iya zama mustahabbi duk haka shari'a tana kiran shi sunna idan irin sunnar da yake bari dangin al'amuran da suke mustahabbai ne to kaga ai dan mutum ya bar mustahabbi babu wani ukuba akan illa iyaka ya bar wani abu mai falala da zai samu lada a kai wannan hasarar ladan kawai ne amma ba a masa barazana da wata ukuba ko azaba amma idan dangin sunna ana nufin al'amuran da suke wajibi sai mutum ya bar su to duk wanda ya bar wajibi kuma to kaga ya akwai hukuma a kansa ana masa barazana da hukuma da haka abin da ya kamata ka fayyace cikin sunnonin annabi ka fayyace mai nuna abin da yake wajibi dan kai iya kasan kokarin ka ga cewa baka ne baka ne sance shi ba mai nuna abin da yake mustahabi dan ka gane ko da ka ne sance shi baka yi babu komai a kanka sai dai ko mustahabi ne ya zanto ka ne sance shi dan kawai baka samu damar aikata ba ko kawai dan ka salanci irin naka amma ba wai ka nisance shi bane dan kyama dai idan ka nisance wani abu daga annabi wanda yake dan kyama ko mustahabi ne to yana iya kai mutum zuwa kafiri ko kai izgili wa abun akwai wanda baya yin abu to baya hakura da laifin na cewa baya yi din kuma sai yayi wa abun kuma izgili wadansu sunnoni za ga mutum na yi sai ya kasance ya zama abin yi wa dariya abin yi wa izgili to irin wannan shine ke kai mutum zuwa ga kafirci bai sani ba ya fitar da musulunci bai sani ba ko da munafikai maganganun suka rinka yi suna dauka cewa wasa suke wargi suke da annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yakin da kuka aya ta dauka cewa annabi suke kafirci ne la ta ta duka duka fasin ba da imani kar ba ku ba da hanzari ku ce wai abin nan wasa muke ina inna ma naqudu wa inna ma kunna naqudu wa nal'ab kar ku ce wai wasa muke ai wargi muke Allah ta billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasadiqun yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke shine abin yau iskili abin yau dariya la ta ta duka duka fasin ba da imani kar ma ku za ku ba da wani hanzari kun riga kun kafarta ba imanin inna fa an ta'ifatan minkum la'azab nu'azib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin da haka duk abin da aka ce ya tabbata daga bakin annabi ko aikin sa kai kasalancin ka yasa ba za ka yi ba sai kaga wani yana yi to karka masa dariya karka masa dariya dan yin dariyar nan sai kake kafirci dan yin ba kawai ka kasalance ne baka yi ba in abun wajibi ne kana da laifi in ba wajibi bane baka da wani laifi lada ne kawai kai hasaran sa wannan shine abin da ya kamata mu fahimta wannan ce ba a sallar juma'a da alwala babu mamanci tsakanin sallar juma'a da dukkan salloli da taimama yake so yake ba a sallar juma'a da taimama ana yi ba mamanci tsakanin juma'a da dukkan salloli su malaman da suke cewa ba a sallar juma'a da taimama suna gina wannan bayani ne kan cewa sallar juma'a shin a madadin azhar suke ko wata farilla ce mai jin gashin danta suka ce idan mun ce a madadin azhar suke babu yanda za a mace kai ta da alwala a ta taimama domin ka iya zuwa ka neman ruwa ko da ka kuma ce maka kuma kai azhar a madadin ta kamar haka sallar juma'a ana daukar ta a matsayin wajibi ne mai zama kansa saboda haka yadda kasan cewa wannan sallah ba za ka yi ta da za ka iya yin ta da da yamma haka kowace sallah haka zuma ma za ka iya yin ta da yamma wannan shine zance mafi inganci cikin sanzan ta kamar daga karshe abin da nake so in ja hankalin mu akai game da maganar neman taimako babu yadda za a yi iya ansa bukatun masu neman taimako da za su kamar da kuma ba za mu iya kolar su gaba ɗaya ba abin da nake so in ja hankalin yan uwa musulmi lokacin da za a gabatar da neman taimako na musulmi da ke cikin wani halin kakanuka ne ba wai da mutum ya zo a gabatar da ku kansa bane kwamiti take gabatarwa sai bayan an tace an duba an hango an hararo babu yadda za a yi to kin a gabatarwa da mutane to dan haka kar mutane su kosa lokacin da duk aka ce su taimaka wani dan uwansu musulmi mace ko namiji da ke cikin wani kunci ba mu da wani tsari da za a taimaka musu kan irin wannan hanya kuma ba dukkan su ne muke gabatarwa ba da haka mai sarwa mai sisi mai abin da ya kamata kowa ya taimaka da gurgurdan abin da zai iya wanda ba ya da shi kuma yi kyakkyawan niyya a zuciya Allah zai ba shi ladan kyakkyawan niyya masu neman taimako su kuma idan suka zo aka ba su hakuri kuma su ma su hakura dan cikin duk mutum goma da su da kyar ne za mu nema wa mutum ɗaya ko mutum biyu ba wai dan matsalar ka ba gaskiya bace ba ko gaskiya ce ba za mu iya ba kuma sai ka je wani masallacin saboda akwai abin da yake faruwa wani ma a titi zai ga wani daga wajen yan kaba sai ce ai sai ka ai a tun zo gidan malam Jafar wallahi daga yan kaba akwai wani mutum fa da motarsa da abin hawarsa da komai kawai ya je tarabas ta ya ga wani ya musulunta an kore shi daga gidansu ya dauko shi da motar sai kawo ya aje shi daga rawan abawa da na zariyar kuma sai masa fatantan ya zo wajen malam Jafar ne mutum to kaga wannan shine rashin kirki da rashin kyautawa na mutanen ko a turo gidan malam Abdulhab ko a turo gidan malam Jafar an kullum ake mace ta ta abin da ta turo ta wannan ya turo ta abin da ta turo shi to duk wanda ya zo neman taimako ni kuma abin da zan yi masa shine zan hada shi da yan komiti in sun ga za su yi masa sai masa in za su ba shi hakuri su ba shi hakuri in ya ga zai hakuri ya hakuri in ba zai hakuri bai tafi gidan zaka ko da Islam ko andai ko da jami'ar Bayero ko da kowane masallacin Juma'a amma ba abun mamaki sai mutum ya sauka a dawana wai sai ce an masa kwatantan nan masallacin mutum ya sauka a tasha ta yan kaba sai cewa an masa kwatantan nan masallacin mutum ya sauka a unguwa uku ko inda bawa ko wace ce na ibawa sai sai da an masa kwatantan nan masallacin to akwai wasu suna nan su kuma aikin su kenan duk wanda zai maka makwabci a da ka san masallacin da dan kan to duk wanda ya zo ku yi turo su ai ita ma babu idan ka faɗa mutum ya san yadda zai kuma a cikin masallacin nan muna da dubban mutanen da suna bukatar neman taimako amma Allah ya ba su hakuri da wadatar da suka yi ba za mu tsaya tun dafa na ɓata lokacin ba turo mana wani mutum daga wata duniya ba sai in mun ga babu yanda za mu yi lahawar wala wata bincike ya nuna da gaske ne shine amfanin sa kwamiti ko wani ya zo ce yana neman taimako zai gina masallaci a wani ka za a hana su gina masallaci kai sallar afili mana ba ta yi ba ai mu ba banu isra'ila mana da zaka ce sai ka gina masallaci dan kai afili ma ta yi ko wani ce a inda suke yin sallah dan musalla ne ba su gini ba to ku yi mana fili idan da ruwa kuma sallar juma'a ma ta fada kowa je yi sallar sa gida ba sai kun fito ruwa ya dake ku saboda haka dan Allah waɗanda suke turo mutane din nan su ji tsoron Allah su rinka karkata aka lasu zuwa waɗansu masallatan ba nan ga dake karatu ba ko ba mu kaɗai muke bukatar su ga aljanna ba yanda za a bude aljanna na san waɗansu za su duga a su kwana sai su duga mu to kuma ba da baki ake shiga ta ba dole da aiki ake sauransu su ko masu neman taimako su kuma sai su rinka hakuri ba kowane irin bukatu ne na mutum za mu iya biya masa ba ko babu waɗansu kuɗi a jiye waɗanda kawai jira ake wani zo ce gani a ɗauka a bashi babu waɗannan kuɗin ko babu wata hukuma daga wata daga daga nan cikin gida Najeriya babu wani attajiri daga gida Najeriya ko daga waje da yake turo kuɗi zai ce a taimaka wani duk wanda ya san shi kuma ya bayanin sa an fahimta da kyau ko kaga duk maganar taimako da waɗansu za su ce ai ana turo kuɗi daga wani waje ai waɗansu attajirai a nan cikin Kano duk wani attajiri da ke Kano ko Maiduguri ko Kaduna ko Bauchi ko Sokoto ko ina ne da yake Najeriya da yake kawo wani abu a nan gurin yace a raba talaka ya faɗi sunan shi kuma ya faɗi waye ba saboda haka ba akwai waɗansu ke dalo aika su jita jita wani ya bada kuɗi ku faɗi waye wanda ya bayar ya faɗi kuma waye ba a duk Najeriya ka kaf ɗinta waye ki kuma waye ba a duk Najeriya waye ya zo ya danka zakka a hannuna ko mala Abdulhabi sai a ba wani ko waye ba mu bukatun ya rufa mana asiri dan ku san wannan abai waje kuma alaƙar mai kasar waje ba mu da wata alaƙa da wani wata cibiya da za ta bayar da cikin zuwa da arabawa talakawa ni yana daga cikin aƙida ta inda wani mutum zai bani kuɗi daga waje zuwa a cikin Najeriya a gina masallaci ba zan karba ba dan na san kuɗin da 'yan Najeriya suke da shi sun fi waɗanda mutanen wanda suke da shi sun san sun fi mu zuciya ne da san shiga aljanna din mu mu kudin mu ne yin gasar gida ne na miliyan 100 su kuma na shiga aljanna kuma waɗannan duk waɗanda duk waɗanda kuke tsammanin ko daga koyar ko daga Saudiya ko daga ina ne suna ba da kuɗi sun bayar ne shekaru goma da suka wuce baya an gama cutar su karara mutane suna nan anan tsakanin Kano da Kaduna sun gina gidaje duk da irin waɗannan kuɗaɗen da kuɗin littattafai za a ce a raba wa mutane da kuɗin masallaci da kuɗin makarantar islamiyya da kuɗin gidan biredi duk akwai wanda suka karɓo wannan duk muna da ka'imar su muna da listin su muna so mu fasa kai sai mu faɗa amma mu wanda ya san namu mu ko ya faɗa mu wallahi duk waɗannan da za a ce za a gina kuɗin gidan biredi za a taimaka wa gidan marayu na marayu da gidan gajiyu na marayu da gidan marayu na goron dutse da gidan kurkuku na goron dutse ko na cikin gari a taimaka wa bayan Allah da azumi a yi waye duk suna nan tsakanin Kano Kaduna Lagos Ibadan sun karɓo sun cinye kuma duk muna da listin su in muna son mu fasa lokaci ka za sai mu faɗa amma mu wanda ya san namu ya faɗa ba mu bukatar ya rufa mana asiri ba mu bukatar kowa ya rufa mana asiri in muna son mu kalubalance da wannan za mu kalubalance su a kowace safiya a kowace dare in muna so amma mu ba mu mutum ya kalubalance mu ka san su mutane suna fassara kai a yadda su suke wato shi in yana da alaka inda shi ne yake da alaka da wani to da zai ko kowa ya samu kaza daga wurin wani sai ce to kai da kake da alaka da wannan nan to kai ma haka ne shi yadda yake sai fassara ka haka a yadda yake nan sai fassara ka haka kada masu alaka da Iran su za su karbi kudade daga Iran masu alaka da Libya su karbi kudade daga Libya su yi rigima yanzu da duk daga zuwan gadda zuwa yanzu Allah ne ya san miliyoyin dololi da aka karba nan cikin Kano kadai Allah ne ya san irin karerayi da aka je aka yi yamma da sunan gwamnati imma da sunan wata jami'a daga cikin jami'o'in arewacin Najeriya imma da sunan wata haya institute imma da sunan wata dariƙa wallahi duk mun san su to su muridan su sai suka dauka mu ma haka muke wanda muke da alaka da su duk duniyar ne shine jami'atul islamiyya ta Madina alaka da muke da su kuma alaka ce ta ilimi za su zo su gabatar da course a Kano da Maiduguri da Sokoto da kuma Ilorin gurare guda uku yayin da suka zo malaman ne sun riga sun karantar da mu za su nemi mu taimaka musu wajen karantar su mu zo mu karantar da tsare-tsaren duk gabatar da daura su kansu fakire ne in sun zo ma masauki suke nema a tabbatar da suke zuwa gwamnati ta tabbatar take daukar nauyin su a gidan ya hotel har su gama abin da suke tafi ba su da abin da za su biya hotel har su tafi su je ku tambaye gwamnati da ta fito abin ne a sarari a Maiduguri da suke zuwa alin idan muke daukar nauyin su gaba ɗaya da masaukin su da zirga-zirgar su a tajirgin sa yake barwa su yi zirga-zirga tsakanin Maiduguri zuwa Sokoto zuwa Ilorin zuwa ina ne ba da kudin su ba akwai shekarar da suka yi suka rasa yadda za su dauki littafan su kai wato ainihin ilorin sai dan kabo ya taimaka musu da jirgin sa to kaga me nasa mai kiran lazara ba na kasa jami'atul islamiyya ita ce ɗaya cikin jami'o'i guda bakwai ne ko takwas da ake da su a Saudiya ita ce mafi kowace talauci kun san saboda me saboda ta ce sunanta jami'ar musulunci ko gwamnatin fahad ba ta ware mata budget irin wanda take ba sauran jami'o'i wanda ba danganta da musulunci ba kuma saboda amerika ta ce wannan jami'ar wani wuri ne da ake production din yan terrorism a duniya wuri ne da ake kwanci a kyankice yan cikin addini Isra'ila na faɗa da jami'ar ba su na faɗa da jami'ar aina ne shi yasa sai ake siyasar musguna musu rashin ba su kuɗin da zai wadatar su gudanar da jami'ar kuma saboda kashi saba'in cikin ɗari na ɗaliban daga sauran ƙasashen duniya ke ba 'yan saudiya ba ne kuma saboda jami'ar ba ta ta sunan kakan kowa ko baban wani ba amma jami'atul imamu muhammad bin su'ud dukkan family din imamu muhammad daga aljihun su ma ko gwamnatin saudiya ba ta bada kuɗi ba za su iya rike jami'a da an sa sunan baban su jami'atin abdul aziz bin basu da ke jidda dukkan family din gidan abdul aziz ko da ba ta sunan gwamnati ba da aljihun su ba sai sun ga jami'a ta gaba tunda an sa sunan baban su duk kowace jami'a amma wannan aljami'atul islamiyya a ta jiki kuwa ba ta ce musulunci ta ji ta gani ba to haka yake saboda haka duk masu gabatar da neman taimako wanda muka sarga ya zama dole mu faɗa jama'a za mu faɗa kuma wanda yake da niyyar taimaka ya taimaka fi sabilin lafi duk wanda yake bukatar shiga aljanna wanda muka ga bai zama dole ba sai mu bai mu ta hakuri ko ba mu kaɗai ba da bai je wani masallaci ai wannan masallacin gidan kai ɗaya daga cikin dubban masallaci a kan ya je ko ina ga masallaci na gidan kadiriya ga masallaci ta kofar na ga wani masallaci ma ta a kabarbura ga wani masallaci a ga tunan murtala ga wata ce wani da a tabbatar murmura duk da jamburin matsalar tara da burbura akwai a cikin Kano gashi nan da yawa burjet ba ce tamburin duk ana nema amma ba kuma da mutane daga Nawano daga ɗan kaba daga Natibawa wace ce wace ce ba ban ga dalilin da za a yi mana assalamu alaikum